zai zama yana cikin waɗanda zan ceto gare su babu istihami fil azaya hadisin nan gaba buhari zai kawo shi a kitabu tafsiri kuma abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah da sun ruwaito shi yasa dukkan masu littattafan nan shida sun ruwaito shi amma banda muslim to babu istihami babu yin ƙuri'a a wajen kiran sallah waye zai kiran sallah واذكروا أن أقواما اختلفوا في الأذان أن أنبت أروي شوى wasu mutane an samu saɓani tsakanin su a game da kiran sallah fakara bai na sa'adu wato a yakin kadisiya ne sai allah ya kaddara a yakin mai kiran sallar aka kashe shi to sai kowa ya ce shi za a ba tunda an kashe mai kiran sallar to shi ne za a ba sai sadun abi wa kasu wanda shine kumanda shine jagoran yakin ne ƙuri'a tsakanin dan a fidda dan a tantance waye zai ringa kiran sallah to da suna abdullahi bin yusufa ala sabarna wa alaikum shi ma da wannan hadisin na muwadda ne shi yasa a karatun mu na yau hadisai uku din na muwadda ne kuma duk buhari ya ruwaito daga abdullahi yusufa ne daga imam malik na'am عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ياتي لو يعلم الناس صلاه النداء وذلك الاول تنفر لك تكي cikin yin kiran sallah kuma da sun san farlar da suke da take cikin tsayawa a cikin sahu na farko sun malam ya jidu sannan ya zamo bayan da za a yi illa an ya sai dai a koma ga yin ƙuri'a a kai don kowa ba zai yarda a ce ba shi ya kiran sallah ba kowa ba zai yadda ba a ce ba shi ya tsaya a sauru na farko ba sai dai a ƙuri'a to da sa da sai a koma ga ƙuri'a wala bai alamu na wasu da hadirin abin da suke yake cikin sammakon tafiya ga sallah da sawaku ilai sun yi riga zuwa gare shi da mutum ba zai yadda a ce wani ya riga shi zuwa wajen sallah ba lau ya alamu ma fil atimati wa sunni da abin farla da ke cikin halartar sallar isha a cikin jama'a da sallar asuba a cikin jama'a la ta huma da sun je musu walau haban ko da da jan jiki ne ko da da jan gindi ne to ko ta babu kalami amin باب الاستهام في الاذان باب الاستهام باب cewa ai ƙuri'a a game da kiran sallah bab cewa ƙuri'a ai ƙuri'a a game da kiran sallah babul kalami fil azani to babul kalami fil azani babin cewa ana kiran sallah ai magana yin magana ana kiran sallah na'am
wata kallama Sulaiman bin Suradin Sulaiman ibn Saladin yayi magana fi azanihi yana kiran sallah wa qala al-Hasan Hassan al-Basri yace la ba'sa ba laifi wato shi Sulaiman ibn Suradin sahabi ne daga Banu Khuza'ata wanda wannan hadisin shi kansa Buhari ya rawaito shi da isnadi amma ba a jami'u sahih ba a tarihinsa to وقال الحسن لا باس ان يتحدى
ba laifi mai kiran sallah ke dariya alhali yana kiran sallah او يقيم kawai na ikama
حدثنا مسدد قال حدثنا حباد عن ايوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعبد الحميد وعبد الحميد سيد الزيادي وعاصم الحولي عن عبد الله بن الحارثي wato hammad ya kaba hadisin hammad ibn zarin ya kaba hadisin wajen mutum uku نعم da wajen ayyubu siti ya ne Na'am.
da alhamid ibn dinari Na'am.
da kuma asim al-ahwali نعم قال ahan خطبنا عبد الله wato abdullahi bin al-harisi su uku duk sun karɓi hadisin wajen abdullahi bin al-harisi kan amin muhammad ibn sirina dana abdullahi bin al-harisi ya ce abdullahi bin abdullahi abbas ya mana hukuma في يوم wato ranar juma'a yadda yake ya zo a ruwayar ibn ulayya نعم a wata rana wato wadda take an kasa ta lirarka ya an yi ruwa kasa wato an yi kasa ta yi yanku Na.
ta yi tabo مم. فلما ولد المؤذن yayin da mai kiran sallah ya kai حي على الصلاة hayya ala sala amara an yunadiya sai abdullahi bin abbas ya ce da mai kiran sallar ya ce as-salatu fi rihali kowa fa ya tsaya inda yake sallah kar a ce za a zo a taru saboda yadda kasa ta narke
فنظر القوم بعضهم إلى بعض sai mutane suka rinka kallon juna فقال sai mai tsaya sallar na basin ya ce قال هذا ما هو خير منه wanda ya fi ni ya aikata wannan مم.
shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam وإنها أزمة wannan abu ne wanda yake lalle Mm.
lalle wato kiran sallah a bace wanda take wanda ta lalle lalle a zo sallah نعم to kuma ba na so a ce sai sun fito shi ya sa na ce ai wannan sanarwa in an yi kiran sallah shi lalle ne kenan a zo sallah Na'am.
to
باب أذان الأعمى إذا كان له من ta يخبره yi a ce a to yadda aka kawo babu da kuma hadisin da aka kawo a babin ba wata dacewa a zahiri eh to amma fuskar dacewa shine tun da tun da a babin an yi magana cewa ana kiran sallah a yi magana ko cewa daidai ne ana kiran sallah a magana ta kama a yi مم.
amma a nan ba a yi ba a kawo haka ba ko aka ce eh ai a hadisin za a gano haka نعم saboda yadda aka ce a kara Mm.
cewa alasa nufi da halin din nan Na'am.
ai ya nuna ingancin hakan Na'am.
inda alasa nufi da halin ai ba cikin kiran sallah yake ba cikin asalin kiran sallah yake ba نعم to نعم باب أذان الأعمى babin kiran sallah wanda yake makaho إذا كان له من يخبره idan yana da wani mutum da rinka ba shi labari da wakaci mai mutum yin rubu wani mutum rinka ba shi labari da shiga wakaci حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah ya ce إن بلالا hakika يؤذن بلال bilal yana kiran sallah ne tun da rubewar dare فكلوا shi واشربوا yasa dan kun ji kiran sallar bilal wannan kada ya hana ku ci da sha ku ci gaba da cin ko sha ku حتى ينادي ابن sai Allah ya nuna mutum ya kiran sallar قال yace وكان رجلا أعمى wato shi Allah ya nuna mutum mutum ne makawo لا ينادي wato an حتى ce a wata ruwayar bayan an yi yakin badar ne ya makance نعم a wata ruwayar ko an ce damar da makanta aka haife shi Eh, da makanta aka haife shi la yunadi wato ita mahaifiyar tasa da ake mata alkunya da ummu maktumin sunan ta atikatu yar abdullahi daga banu mahazumin ne daga cikin gurin sha نعم to لا ينادي ba ya kiran sallah قال له sai an ce da shi أصبحت gari fa ya waye gari fa ya waye wato asuba alfijir ya ce to alfijir alfijir ya ce
باب الأذان بعد الفجر babu cewa a kiran sallah bayan fitowar al- alfijir bayan fitowar alfijir حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرنا ان يوسف ya tarihi guda biyu din na muwadda ne din na imam malik din domin a wato kala abdullahi umar ya ce agarat ne hafsatu duk ta ba ni labari ان رسول الله صلى الله عليه وسلم sallama كان اذا اكتكف المؤذن ya sarki idan ne kiran sallah ya haɗu للصبح idan yana sauraron lokacin asuba cewa alfijir sai kawai za ce sallah kiran sallah وبدا الصبح asuba ta bayyana abin da ke zo صلى ركعتين sai ya sallah خفيفتين raka a cikin sauƙaƙa قبل ان تقام الصلاه kafin a yi kama sallah
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين dan rana sallah na sallah ya kasance yana sallar raka'a biyu a sauƙaƙa بين النداء والإقامة tsakanin kiran sallah asuba da kuma iqama من صلاة a الصبح sallah asuba مم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي إلي yana kiran sallah ne tun daga gowar dare فكلوا shi yasa واشربوا dan kun ji kiran sallar bilalu wannan kai ana kuci ko sha حتى ينادي ابن أم sai مكتوم kun ji dan umar kuma ya kiran sallah مم. باب الأذان قبل الفجر babu cewa a yi kiran sallah asuba tun kafin alfijir ya keto حدثنا أحمد بن موسى قال اخبرنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع ان احدكم او لا احد يمنع أن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سهوله kada kiran sallar bilal ya hana wani a cikinku ko ya hana ɗayanku daga ci gaba da cin abincin sahur din فانه يؤذن domin shi bilalu yana yin kiran sallah ne او ينادي ko yana بلده kira ne tun da ragowar dare ليرجع قائمكم wa abin da ya sa yake haka wato don ya dawo da mai ibadar ku mai ibada ya san cewa asuba fa ta matsu ta yi wani ya tashi yana ta sallah ga shi yana nufin azumi ga shi yana nufin ko to amma sallar ta dauke masa a tunani ya zama bai tuna ya saho din ba a to shi ya sa shi ne lafiya yake kiran nan tun da ragowar dare نعم وينبهنا امامكم dan kuma ya faɗakar da wanda yake baccin ku وليس ان يقول الفجر a صبح ahun wato wato na za wato lamarin bai zama ba eh wato ya ce wato shi bilal baya kiran lokacin da alfijir ya bayyana ko kuma lokacin da asuba ta bayyana a'a ba haka yake kiran sallar ba yana yi ne tun kafin alfijir ɗin ko asuba ta bayyana نعم وقال shi ne ko mai wani yake ko farko maza Allah farko yake ko ko kuma نعم wakala maza Allah ya nuna da بأسابيع ya murta ورفعها إلى daga فوق sama وقعدها إلى إلى أكثر ya masa kuma da yatsun nasa حتى يقول هكذا har sai alfijir ya bayyana haka وقال زهير da har ma wani ya nuna da yatsun sa sababa cewa sai asu alfijir ya kirgo haka إحداهما فوق الأخرى daya tana burbushin daya ثم مدهما عن wanda ya يمينه nuna su وشماله dama da hagu أمم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة alfijir da ake nufi shi ne alfijir mai kecewa ya cika gaba نعم shi ake nufi shi ne maza na nuna musu haka أمم.
to
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة eh.
وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم باب كم بين الأذان والإقامة الله mahaifinsa da mahaifiyar Hadiza ɗan uwan ɗan uwan babu kan Bai na da zanen gawaki.
babu gwagwadon ya yake tsakanin gama kiran sallah da ta da ikama
ومن ينتظر إقامة الصلاة da kuma hukuncin wanda yake sauraron a ikama in an kira sallah shi ke nan sai ta masallaci ba cewa ake sai ya za a ikama sannan ya tafi masallaci ba a'a zuwa ake masallaci ya saurara a ikama مم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجويري عن ابن هريرة عن عب- عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ana bukatar a yi nafila tsakanin duk kiran sallah da ikama aka kira ikamar ma kiran sallah نعم saboda tagalibi wannan azane ne ɗin min babin tagalibi نعم ana nufin bainal azani wal ikamati نعم نعم نعم ثلاثا ya faɗa haka a hassar uku لمن شاء amma fa ba shi aka dole dan an yi kiran sallah kafin an kama sai ka yi nafila ba نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري an anas ibn malik qala ya kawo daga anas ibn malik kala anas ya ce kana al-mu'azzinu idza idan adana ce idan ya fara kiran sallah dan magarba qama nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi lokacin da wasallam daga sabon manzala sun tashi yamtadu na sawariya suna gaggawa tafiya zuwa al'amudai hatta ya kharuja nabi sallallahu alaihi wasallam
ka a ringa wucewa ta garar
wa hum kadhalika yusalluna rak'atayn suna haka amma za ta fito suna haka suna sallah raka a biyu qabla al-maghribi kafin magana wa la yakun bayna al-adhan wal iqamati shay'un ba a wani abu tsakanin kiran sallah da ikama
qala yace wa qala usman ibn jabalata a sanu da mata yace Wa Abu Dawud.
da din lamirin na buhari na'am buhari yace sanu da mata yace wa abu dawud abu da an shubata
ina kyakkyawar da sai abu dawo din da yake faɗa a nan abu dawo da tsaya da sini.
na'am To, an an shubata karɓo daga shugabanmu a tasar ruwa da yake lam yakun bainahuma illa qalilun tsakanin kiran sallar magana da ikamin magana ɗan jinkiri kaɗan ake ba daɗewa ake ba.
babu man tazara al-iqamata Babu wanda ya saurari ikamin. To, wato an sami dai saɓani.
na'am wannan cewa an kira sanin magarba a yi na kula kafin a yi magarba ko kuwa nawawi shi ne wani jini nawawi mai ana wani hadisan ya ya da salihin ya ne ya da cewa ana son a yi na'am amma imam malik rabi allah ta'ala ne ce in in kada a yi ba daidai ba ne a yi saboda ga sallar magarba za a fuskanta in an ce mutane su yi ma ai wani sai ya ce su ya yi wani abu a ciki ko ya tsaya a fili sai ko go karanta dogon sura har ya zama ya tsawaita lokacin magarba shi yasa a hakura a fuskanci magarba kuma ya ce haka ya ga malaman madina suna tafiya suna suna ba sa tsayawa yin wannan lafula to na'am babu man tazara al-iqamata
harafiyawa su suka ce in an gama kiran sallar magarba to a ɗan saurara kaɗan kaɗan saurara da ta fi mulki ɗaya ba a fara ikama saboda su suna ganin cewa a jinkirta ita magarba aika rahiya na'am ne ehen wato wasu suka ce wato saurara da ake bukata gwargwadon yadda mutum zai taku taki uku kawai kaga bai fi mulki ɗayan ba ke ko ko ba bai ƙara ba to sai a fara kiran sallah ana gama in sai a fara ikama na'am to na'am na'am babu man tazara al-iqamata babu wanda ya saurari ikama bayan ya ji kiran sallah ya saurara a ikama سمع أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت cewa aisha allah kare ta gare ta kala ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم magana sallah da sallah ya kasance إذا سكت المؤذن idan ya kira فليصلى sallah ya shiru a wato farko kira na farko من صلاة sai الفجر sallah asuba قام sai ya tashi فركع ركعتين ya raka raka bi sauƙaƙa قبل صلاة kan abi الفجر ya yi sallah asuba نعم بعد أن يستبين بعد أن يدخل الفجر bayan ba ku an yi sabi da fajira bayan ya gano yadda alfajir ya ke ko kuma an yi sabi da fajira bayan shi alfajir din ya bayyana ya haskaka نعم ثم ارتجع على شقه الأيمن sannan idan mutum Allah ya wannan raka'a raka'a ta da fajiri yakan shigin yakan shingida bisa ɓangaren jikinsa na dama إيه. حتى يأتي المؤذن للإقامة har ne kiran sallah ya zo ya sanar da shi cewa za a yi ikama
إيه.
wannan kwanciyar wannan shingida da manzo ke sallallahu alaihi wasallam da aka samu sabani da yawa tsakanin malamai a game da hukuncin su akwai waɗansu da suka ce ma gaba ɗaya wannan shingidar ai wajiba ce cewa wannan ma bai ba ai bai asu ba ba su ne zahiriyawa zahiriyawa sun tafi akan wajen su نعم akwai wanda mafi yawan malamai da suka tafi akan cewa mustahabbiya ce a wasu in an yi kaka a jirfai sunan gaba ta shi asuba a ɗan kishin gida aka ce wato dan a ɗan huta kaɗan saboda tsayuwar dare إيه.
an yi tsayuwar dare za ke nan kaga magana ce ta masu tsayuwar dare ko ba ta sunan da daman da kwanciyar abin da ake ba. Ta kuma za a fashi wayo a kan kuma kamar malik a wajen malikawa wannan shingida a zancen da ya fi shura a wajen su karabiya ce to ko ba ko ka ce an ce da tashri'i da kuma sai an yi samun filin ilin mutane a wuri da yawa malikawa suka ce a bar abu don gudun ka a aikata kanna a ciki inda dai ba lalle lalle an fito fili an ce to sai an yi wannan ba to
babu bayan kulle a zane ne salatu liman sha'a babu cewa da kayan duk kiran sallah biyu wato kiran sallah da ikama ana bukatar a yi rafuna amma ba cewa ana bukatar a yi rafuna da ba ta kai dole ba حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كحمص بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مكفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ana yin nafila tsakanin duk kiran sallah biyu ma'ana tsakanin kiran sallah da ikama
بين كل أذانين صلاة shine ثم قال في الثالثة sannan ya faɗa wata sake maimaitawa sannan mana ta uku ya ce liman sha ga wanda yake so ya ba ce a kai dole sai an yi ba
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد babu wanda ya ce yana cikin tafiya ne to kiran sallah ɗaya da kiran sallah ɗaya in yi shi kenan a sallah ba sai an tsaya wani yayi ba
حدثنا الله بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي كلابه عن مالك بن هويرث اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ.
na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin jama'a من قومي daga mutane na فاقمنا عنده 20 ليله wato an ce san da suka zo da sallallahu alaihi wa yana shirin fita ta boka wajen da suka zo da sallallahu alaihi yana shirin fita ta boka muka zauna a wajen da har da rane 20 وكان رحيما yana kasance mai tausayawa mai jin kai mai tausayawa فلما راى شوقنا الى اهلنا yayin da ya ga mun fara damuwar mu koma gida muna begen ganin iyalinmu sai maza da ce da mu ku koma وكونوا ku فيهم zauna cikin iyalinku وعلموهم ku tsaya ku koyar da su abin da kuka koya وصلوا yi sallah فإذا حضرت الصلاة idan lokacin sallah ya zo فليعزل لكم أحدكم wani a cikin ku ya tashi muku kiran sallah وليؤمكم أكبركم wanda yake ya fi shekaru a cikin ku to yi muku limanci
باب الأذان للمسافر wato aka ce kama a nan abin da kuma sabon za ta kawai magana shekarun saboda kusan a sai a ɗauka na ilimin wasu da tun da a ɗauka wajen maza Allah kuma dukkan mutane a shirin suka yi wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an faɗa ko an samu daidaita a ilimi to kuma sai a koma batun shekaru to
باب الأذان للمسافر babu hukuncin yin kiran sallah ga wanda yake na tafiya إذا كانوا جماعة idan suna da yawa والإقامة ko ikama وكذلك بعرفة haka nan ma ana kiran sallah a arafa وجمع ah, da kuma a muzdalifa وقول المؤذن da kuma haka mai kiran sallah الصلاة في الرحال a kowa ya sallah inda yake في الليلة الباردة idan gare mai tsananin sanyi ce أو المديرة ko wadda ake zub da ruwa ko madira ce wadda ake zub da ruwa Mm.
wadda garin da yake ana ruwan sama mai yawa نعم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال abu zai da misali ya ce كنا مع النبي ina صلى da الله عليه sallah وسلم a في سفر wata tafiya فاراد المؤذن ان يؤذن mai kiran sallah ya nufin ya kiran sallah فقال wani له ana da sarrafa da ya ce da shi karari gari ya ɗan sanya yana ثم اراد ان wani ne يؤذن kiran sallah ya nufi da ya kiran sallah wani فقال له Allah ya ce da shi karari gari ya ɗan sanyi ثم wani mai kiran sallah اراد ان يؤذن da ya nufi mai kiran sallah فقال wani له ana sallallahu alaihi wasallam ya ce karari gari ya sanyi حتى صار الذل تلولا da har ya zama inuwa ta kai kamar tsawon tsaunuka wato inuwar abu ta kai kamar tsawonsa فقال النبي صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce ان شده الحر "Ina da wani yari ne, جهنم da wani jahannam ne." السلام عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي كلابه عن مالك بن الهويرث قال malami na wurin ya ce a tara julanin da biya sallallahu alaihi wasallama yurida ne safara فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبكة al'adun muna samari متقاربون shekaru mu kusan daya فأقمنا بأول شيء وقمنا ليلة muka zauna a zaman zama sallallahu alaihi wasallam a yini ishirin da dare ishirin وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا sai ne mai kyau mai jin gani mai kyau tsayawa فلما ظن أن yayin da ya ga alamai na wata sha'awar komawa gida أو قد اشتقنا an wani bege سألنا عمن تركنا بعدنا ala na ala na wani da mai mu ga gurgamar da wanda muka bari a baya
فخبرناه muka ba shi labari wannan ya ce ni na maka za ina da kaza ina da uwa ina da mace ina da yaya wannan haka ne kowa ba shi labarin wa yake da shi a cikin قال ارجعوا إلى ku أهلكم da wani iyalin ku فاجموا فيه zauna a cikin ku وعلموه da su shari'un musulunci ومروه wannan su irin abin da su mace ku وذكر ya أشياء ambace wata abu حافظها wasu na kiyaye أو لا ko ko أحفظها wasu ya bai kiyaye ba فصلوا كما wannan رأيتم ne يصلي yalla irin yadda ta ga ta sallah وإذا حضرت الصلاة idan wata sallah ya zo فليؤذن لكم أحدكم wani a cikin ku ya mutu kiran sallah وليؤمكم أكبركم wanda yake da wata a cikin ku ya mutu limanci
حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال اذن بن عمر Allah kuma da ya haɗu da sallah a wata rana mai sanyi نعم ببجنانة a gun da ake kira unguwar janana awa fa'alani wato baya sarrafa ranar ziyadatul bil'alami yake wa ziyadatul aliki wa nuni dutse ne wanda karami wanda yake kusa da maka kamar kulidi ɗaya ne daga maka
ثم قال Allah zanu mara yace صلوا في ki رحالكم sallah kowa a inda ya sauka فأخبرنا ba a habara na Allah mu mara da labari أن رسول الله صلى ya الله عليه وسلم كان يأمر المؤمنين أن يؤذنوا ثم يقول على إثمه ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المدينة في السفر حدثنا إسحاق قال أخبرنا جابر بن عون قال حدثنا أبو الأميس عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبدين Abda wato wajen Makka fili da yake a wajen Makka فجاءه بلال Ina da ya zo da آذنه بالصلاة sanar da shi cewa lokacin sallah ya yi.
ثم خرج Sallar بلال da na biyar da zo da sandan manzo sallallahu alaihi wasallam.
حتى ركب Ya ta بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبدين wannan fili ba وأقام ta الصلاة fito ya yi kama sallah.
ب- To babu باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا wannan babi ne. Mai kira sallah zai rinka juya bakinsa nan da nan, eh nan ne nan da bakinsa.
وهل يلتفت في الأذان daidai ne waiwaye yana kira sallah ويذكر عن بلال an ambata daga bilalu أنه جعل إصبعيه في wato wani أذنيه hadisin buhari ya kawo shi mu'allaki kuma da sigar tamrid نعم domin cewa wato bilal ya sanya yatsunsa a kunnuwansa وكان ابن عمر annabi umar ya لا kasance يجعل إصبعيه في أذنيه shi ba ya sanya fuka yatsunsa a kunnensa wajen kiran sallah وقال إبراهيم ibrahim na hayyace لا بأس أن يؤذن على غير ba روء laifi a kiran sallah alhali ba a da alwala an kusan a kiran sallah da alwala amma dan an yi ba alwala din ba laifi wa qala da'un a tsawo ya ce akwai hadisi da sun yi rawaito daga manzon sallah da sallah cewa la yi azuri illa mutawalli na'am kan wanda yake da kiran sallah sai in yi wanda yake da alwala Mm.
amma hadisin nan na tirmidhi akwai rauni a isnadinsa tsayarin amma irin imam shafi'i ne yana kitabul ummi shi ne cewa karamiya ne a kiran sallah alhali ba a da alwala amma in aka kiran sallah ya wadatar haka to wa qala da'un a tsawon a biyu da bayanin yake alwuru'u haqqun wa sunnatun alwala ya bude tabbatacce tsari ne na addini
wa qala aishatu aisha ta ce كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه Buhari ya kawo shi mu'allaki ne saboda zaro wata ba ingantacce ba amma kyakkyawa ne نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana amata Allah a dukkan za'a wato ingantacce ne ba amma bai kai sharadin sa ba نعم eh bai kai sharadin sa ba abin da yana ingantacce Mm.
muslim ya kawo shi da isnad Mm.
amma bai kai sharadin Buhari ba Na'am.
yasa Buhari ya ta'alifin نعم Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana amatan Allah a dukkan za'a مم.
يوم حديثه شعب لا يكلمني أبو سعد العشاء أبناء الأنفوبيا إن يتي أول شأنه كقالت عائشة أو هتم كقال بعضهم فتشا مدار صلاة العشاء بعد كذا مم.
هذا حال جبيد أنا لكن نعم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي جهيفة عن ابيه انه راى بلالا يؤذن يا قابل هذه كنا صلى فجعلت اتتبع Allah وقاولنا وقاولنا بالاذان مم. باب قول الرجل قول الرجل نعم مم.
بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب قول الرجل فاتن من الصلاه babu mutum ya ce sallah ta zore mana ne hukuncin wannan magana mutum ya ce ai sallah ta zore mu ko ko mu sallah ta zore mana Mm.
menene hukuncin wannan karaniya ne ko ba karhanci مم. وكان ابن سيرين ان يقول فاتن من الصلاه Muhammad bin Sirin shugaba tajiri cikin manyan tajiyai wanda wasu malaman suke ganin gaba daya a cikin tajiyai ba kamarsa wato da shi Muhammad bin Sirin ya yi shura da fassarar mafarki ya mashuri ne da fassarar mafarki yau fati jira ta ɗari da goma ya karanta a ce mutum ya ce sallah ta tsere mana yana ganin bai dace ba mutum ya ce sallah ta tsere masa to me kake a sallah za ta tsere masa ولكن ليقل sai dai ya ce لم ندرك mu ba mu samu mai rikin sallah ba
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحته amma kuma buhari ya ce ai ga shi an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallah ta tsere mana magana manzo Allah ko ai ta fi inganci
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال
abu katada shi ne harisun da rabi'iyyar mutumin madina allah ya kara da a gare su ya ce بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم wata ran muna sallah tare da manzon sallallahu alaihi wa sallama إذ سمع طلبة الرجال sai ji motsin mazaje mutane suna ta kai kawo فلما صلى yayin da ya gama sallah قال ما sai ya شأنك ce a me yasa mu ne na ji ana sallah wasu suna kai kawo قالوا suka ce استعجلنا إلى الصلاة ai mun ga gawar zuwan sallah ne sai muke mu zo sallah shi yasa ka je ana ta motsawa
قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فلا تفعلوا to ko ku sake cewa za ku zo sallah da gaggawa da gudu إذا yayin da in dai haka ne idza ataytum نعم.
salata إذا أتيتم in kun zo الصلاة sallah فعليكم بالسكينة ina baka ku zo da sallar da nutsuwa كما أدركتم abin da Allah ya sa فصلوا kun samu a cikin sallar tare da liman to shi kenan ku sa liman ku sallaci wannan abin da ku samu tare da shi وما فاتكم فأتموا abin da ya tsere muku kuwa to sai ku cika da wannan ruwayar Na'am.
fa'a fa'atin mu Na'am.
cewa ku cika
باب لا يسأل الصلاة mun hadisin nan gaba wato za a kawo shi muslim ma kuma ya rawaito shi a kitabus salat babu wannan babi ne la yasa ila salat ba daidai ne mutum ya to a guje wai dan ya riski sallah ba
wal ya'ti bis sakinati wal ba waqari ke bukata ya zo da nutsuwa da kamewa wa qala ya da manzo Allah alaihi salatu wassalam yace ma adartum fasallu abin da ka riska daga sallar liman to ku bi shi ku sallaci wannan abin tare da shi wa ma fatukum fatimu abin da zai zama ku kuma a tare da liman ya zama ku samu rikar sana'a tare da liman to ku cika bayan liman ya yi sallama.
قال ابو ابو قتاده عن wannan النبي hadisi صلى الله عليه وسلم ne ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallama wato hadisin da ya gabata ne a nan ya kawo shi muhallaki
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kafa daga manzo sallallahu alaihi wa sallam وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم to قال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا صليت Sarki الإقامة Kabari ya karɓo hadisin daga wajen mutum biyu. Ya karɓo daga Sayyid ibn Musayyib ɗaya daga cikin fuqaha sab'atu na Madina wanda shi an gama akan lissafa shi. Sannan kuma ya karɓo daga Abi Salamata ah, wato ah, wato wanda shi ma dai wasu suna lissafa shi a cikin fuqaha sab'atu amma wasu ba sa lissafa shi. Su ne da Sayyid ibn Musayyib da Abu Salama da sun karɓo hadisin daga Abi Hurairah shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce إذا صليتم الإقامة in kun ji an yi iqamar sallah فارشوا إلى الصلاة ku tafi da nutsuwa zuwa ga sallah ba da gudu ba وعليكم بالسكينة والوقار ku da nutsuwa da kamewa ولا تسرقوا kar ku ce za ku yi gudu وما أدركتم فصلوا abin da kuka riska tare da liman ku sallata وما فاتكم abin da ya فاتموا zai da muku kuma ku cika
باب متى يقول الناس إذا رأوا الإمامة babu yaushe wato mutane za su tashi in sun ga liman in da iqamat yayin da aka iqama ga sallah yaushe za ke su miƙe tsaye
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
wato wannan hadisin kitaba ta shiga ciki na wanda ɗaya ne daga cikin hanyoyin karɓar hadisi na malami ya rubuta ga almajiransa cewa na karɓo hadisi kaza daga wajen wani to ya karɓo shi ya haifu a abi kasirin daga almajirin abi katada daga mahaifinsa abu katada hadisin ne da ya gabata gare mu a baya kala ya ce إذا أقيمت الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi kamar sallah فلا تقوموا حتى تروني in kun ce za ku miƙe tsaye sai kun ganni
باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا wato wannan shi yasa aka ce kenan sai an ga liman ake miƙewa akwai wasu ra'ayin da suka zo cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka miƙe ne sanda mai iqama ya zo kankama tisala نعم a sanda ya zo kankama tisala a sannan ake miƙewa gaba daya to ah, abu hanifa ya ce a'a a miƙe inda aka ce hayya alal falaki hayya alal falaki to ah, shi kuma imam ahmad ya ce wato idan an ce hayya alal salati sannan ne ake miƙewa su dai malikawa abin da ya fi shura daga gare su yadda shewa hali da ke faɗa a motarsa wani ya ƙum ma'aha au ba'adaha bi kadar dagaci muridu salati mai nufin sallah ya miƙe tare da iƙama ko ko sai an gama iƙama sannan ya miƙe gwargwadon ƙarfinsa domin ta yi tsoho ne ya san biyu in ya gaggauta miƙewa zai gaji da wuri to ya bari tukuna sai bayan an gama ikamin ma sarai ya miƙe wanda yake ko yana jin ƙarfi wanda ai ya miƙe ma da fara ikamin ko inda shi akwai damar haka to wannan dai hadisin wato a nan gaba buhari zai sake kawo shi a tsarin salati haka kuma musulun da abu da tirmidhi da nasa'i da sun ruwaito shi yasa masu littattafan nan shida ibnu maja ne kawai bai ruwaito shi ba to
babu la yas'a ila salati musta'abilan babu cewa kan mutum ya je zuwa ga sallah da gudu wal yakun bi sakinati wal kuma a qari ya tashi zuwa ga sallah yana mai haduwa da nutsuwa da kamewa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abu kasa da ya ce manana sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أقيمت الصلاة idan aka yi kamar sallah فلا تقوموا na kuce za ku miƙe حتى تروني sai kun gani na fito وعليكم بالسكينة ina umarta ko in za ku sallah ko kuna wajen sallah ku yi nutsuwa
تابعه علي بن المبارك alaihi ma basari shi ma zurfin hadisin wanda nan gaba buhari zai kawo shi da isnadinsa
باب هل يخرج من المسجد لعلة babu daidai ne mutum ya fito daga masallaci bayan an yi ikama don wani dalili kana masallaci an yi ikama sallah ga shi zaka yi wannan sallah to a iya samun dalili da zai hukunta cewa a ce ka fito daga masallacin
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama خرج ya fito daga rumfarsa وقد اقيمت الصلاة alhali an yi ikamar sallah وأبدلت an الصفوف daidaita sau حتى إذا قام في bayan ya مصلاه zama da Allah ya tsaya a gurin da yake tsayawa in zai limanci zai sallah انتظرنا أن يكبر sahabbai suka ce muka saurari mu ga yayi kabbara انصرف sai ko muka ga ya fito daga wajen ya tafi ya shiga rumfarsa قال ya ce Ala wa kayan da Allah ya nuna mana cewa ku tsaya inda kuke kowa ya tsaya inda yake ومكثنا على هيئتنا muka ci gaba da zama a yanda muke din nan حتى خرج إلى
zuwa gare mu kansa yana diddigar da ruwa وقد اغتسل alhali ya yi wanka
باب إذا قال إذا قال الإمام وكان da wani dadi a wata- a wata fuska daga abu huraira don Allah ya ce ai mantawa ne ashe ina da janaba ban yi wanka ba sai da na fito kuma sai na tuna shine na koma ne wanka to
باب إذا قال الإمام مكانكم ya babu idan liman ya ce da wanda suke tare da shi ku tsaya kowa ya tsaya inda yake حتى يدع har sai da ya dawo انتظروا ga abin da ake bukata daga sauran jama'a sai su saurara masa ya je ya dawo
حدثنا إسحاق قال حدثنا معمر بن يوسف قال حدثنا العزائي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال abu hulaira ya ce أقيمت الصلاة an yi ikamar sallah فسوى الناس صفوفهم mutane suka daidaita sauran sauransu فخرج رسول الله Allah صلى الله عليه وسلم sallallahu ya fito ilayhim zuwa gare su da garin fasta فتقدم وهو جنوب ya wuce gaba alhali ya manta ashe yana da janaba فقال yace da su da ya tuna haka ألا مكانكم kowa ya tsaya inda yake فرجع sai manzo Allah ya koma gida فاغتسل sannan ya yi wanka ثم خرج sannan ya fito zuwa masallaci ورأسه alhali na قليلا yana digar da ruwa وصلى بهم ya musu sallah
باب قول رجل ما صلينا babu mutum ya ce ashe ba mai sallah ba
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمه يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب sallama an دعه عمر Wannan بن الخطاب haɗari ya zo masa ranar yakin ganuwa, yawmal handake ranar yakin ganuwa.
فقال يا رسول Ya الله Rasulallahi, والله ما كنت انا اصليها wallahi ban yi sallar la'asar ba, حتى كانت الشمس ta gashi تعرض rana ta faɗi.
وذلك بعدما افطر السائل Wannan ko bayan ya kai a ce mai azumi ya sha ya yi buɗe baki.
مم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم To sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, والله ما صليتها wallahi ni ma ban la'asar ɗin ba.
ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكهانا
Maza, to to, نعم. نعم.
saboda na nesa.
نعم
Damsu al'ata ga nan rana tana dab da faduwa.
نعم To, wato, ثم صلى بعدها المغرب a nan wato ba an ba an tagaruba ba ta kada ta shansu tagaru wanda da ban galibi labarin ka da murari ne amma ba alfa kamar a afa ba to wazalika wannan ko ba da ma abdar sai bayan mai azumi ya bu ya yi buɗe baki wato bayan rana ta faɗi فقال النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam ya ce والله ما bayan صليتها yi ban mayar asar din ba فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحانة zuwa budahana وأنا معه alhali ina tare da shi inji abu huraira فتوضأ inji jabiru inji jabiru ibn abdullahi نعم fatawara manzo Allah ya alwala ثم صلى العصر da ya sallaci da asar din بعد ما غربت الشمس bayan rana ta fadi ثم صلى بعد المغرب sannan kuma bayan nan ya sallar magarba wato wannan kafin a saukar da ayar salatul khawfi ne نعم باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة babu liman ya zama wata bukata ta bijira gare shi ta arihu da hul hajatu bukata ta bukata gare shi ta afku gare shi ta bijira gare shi bayan an yi ikama ya iya tsayawa ya biya wannan bukatar ko kuwa abin da yake wajibi a kansa shine kawai ya sallar
حدثنا أبو عمر عبد الله بن عم- بن عمرو قال حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال anas ibn malik yace أقيمت الصلاة an yi ikamar sallah sallar isha yadda muslim ya ruwaito Na'am.
daga wayar amadu daga sabit daga anas نعم والنبي صلى الله عليه وسلم Alhali ينادي Annabi رجلا sallallahu alaihi wasallam yana isiri yana ganawa da wani mutum نعم في جانب a المسجد gefen masallaci
فما قام إلى الصلاة manzo Allah bai zo wajen sallar nan ba حتى نام القوم har sai da wasu suka fara bacci
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة babu cewa a iya magana in hali ya ɗauro bayan an yi ikamar sallah
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سالت ثابت بن نانية عن رجل يتكلم بعدما تقام الصلاة hanyar rajuli ya tambayi sabitu zunnani in ji humaidu ɗauri daga mutumin da zai magana bayan an yi ikamar sallah daidai ne فحدثني عن انس بن مالك shi sabitu ya faɗa min hadisi daga anas ibn malik قال anas ibn malik yace وقيمة الصلاة an yi ikamar sallah قال للنبي صلى الله عليه وسلم رجل sai wani mutum ya tari manzo sallallahu alaihi wa sallama فحبسه mutumin nan ya tsare manzo yana faɗa masa magana wata bukata tasa بعدما أقيمت an zo الصلاة an yi kama sallah manzo Allah ya saurari mutumin bai ce masa a kauce ba
باب وجوب صلاة الجماعة babu wajibcin sallar jama'a cewa sallar jama'a wa a ai sallah a cikin jami'i wajibi ne
بعدما أقيمت الصلاة eh sai babu ko da kala hasan to kala hasan hasan al-basri yace in man aka ummu an da shafi jama'atin idan mahaifiyar mutum tace da shi kai ya